بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأنا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da'iman abadan su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan safiya ta asabar 18 ga watan safar a shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yake shine kuma 21 ga watan 12 a shekara ta 2013 a lissafin miladiyya a ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan baina auliya irrahman wa auliya shaitan za mu tashi yau insha Allah darasinmu na 58 kenan ko na'am kuma dama a makon da ya gabata mun tsaya a tsakiyar magana duk da dai mun dan raba ta biyu ne don mu samu inda za mu sake tashi inda malam ibn taymiya a cikin littafin nan nasa mai albarka yake magana akan irin tufka da warwarar da ake samu daga masu da'awar wahdatul wujud wanda a wurinsu komai daga cikin abin da muke gani na wannan halitta to ba komai bane sai ubangiji da kansa wal iyadu billah to a cikin wannan magana ya kawo mana wani misalai guda biyu na yadda wasu malamai aka turke su suka rasa amsar da za su bayar na farko wanda ya cewa muridinsa inda ke cewa wali haza kala ba'adu shuyukhihim li muridihi wani shehi ya ce wa muridinsa man kala laka inna fil kauni si wallahi faqad kadhab duk wanda ya ce maka a wannan abin wurin wato samuwar da kake gani ko halittar da kake gani akwai wani abu wanda ba Allah ba to yayi ƙarya yace duk wanda ya gaya maka haka to yayi ƙarya fa qala lahu muridihu sai muridin nasa dalibin sa yake ce da shi faman huwa alladhi yakdhibu to in haka ne wane ne wanda ya ƙaryar in dai ba komai sai Allah to wal iyad billahi kaga kenan wanda ya ƙaryar ba kowa shi ma sai shi mun gane wannan kun ga wannan ba ba da wata amsa da zai bayar wannan misalin farko kenan da ya bayar sai ce wa qalu li akhara sun kuma ce wa wani daga cikin masu irin wannan aqidar har yanzu ko kuma suka ga ma wani wanda shi ma ya tilke su irin wannan fa qala suka ce kai wa qalu li akhara hadhihi madahiru sun ce wa wani ma ai waɗannan abubuwan da kake gani mazahir ne ma'ana alamu ne na samuwar Allah subhanahu wataala Allah daban su waɗannan abubuwan daban faƙala sai ya ce faƙala lahum sai ce da su almazahiru ghairu zahiri am hiya huwa akwai huwa da ta faɗi a nan taba'ar taku am hiya huwa shi mai wannan aƙidar ne kai yake cewa hazihi mazahir ai waɗannan alamu ne sai aka ce da shi sai kai wanda aka gaya wannan magana sai yake cewa almazahiru wannan abubuwan da kuke cewa alamu ghairu zahir am hiya huwa su daban suke da shi zahiri din mana tunda an ce mazahir duk inda ka ji an faɗi kalmar mazahir ana nufin alamun wasu abubuwa ma'ana akwai al-zahir akwai kuma mazhar mazhar jam'i ne abinan jam'insa shine mazahir ko zawahir mun gane yauwa al-zahir akwai kuma al-mazahir al-mazahir sune alamu da suke nuna al-zahir to in dai har an faɗi wani abu mai suna al-mazahir dole ya zama akwai al-zahir to shi yasa yayi sai yayi tambaya cewa ku da kuka ce waɗannan halittun mazahir ne kun bambanta kenan kun tabbatar da abubuwa guda biyu domin in ba haka ba shi waɗannan abin da kuka ce alamu ne kawai to su daban da al-zahirin am hiya huwa ko kuwa su din su ne shi sai aka tambaye su sai ce fa in kanat ghairaha in su din wani abu ne daban banda shi al-zahir din yace faqad qultum bitathniyati ba bin nisbati bane ku gyara shi ma ne faqad qultum bitathniyah in har kuka ce mazahir daban zahir daban ai an samu abubuwa guda biyu kenan to shine tasniya kun faɗi akwai abubuwa biyu kenan da ku gyara nan ba bin nisbati bane a cikin kusan dukan nusakh na littafin a wasu wurare haka suka sa bin nisbati har a majmu'in fatawa amma a cikin ghayatul amani fil raddi ala nabahani na mahmud shukri al-alusi wanda ya rasu 1342 yana da littafi da ya rubuta ghayatul amani fil raddi ala nabahani da ya martani akan yusuf nabahani da yake tuhumar ibn taymiya to shine ya rubuta littafi sai dako wannan maganganu yake munakashasa da shi to a inda ya ciro wannan maganar ita ce daidai dinta wato qultum bitathniyati ba bin nisbati bane kun gyara yawa sai ce in har kuka ce wannan mazahir din daban shi ma al-zahir din daban ai kaga an faɗi abu biyu to duk mai wahdatul wujudi ko baya faɗin abubuwa guda biyu ne domin shi a wurin sa labudda min nafiyil ithnainiyati wal ghairi wal ghairiyati wal inni wal inniyati dole a ka'ida su sai kai wannan ba zancen mutum ya ce inni ba zancen ya ce ana domin in ya ce ana akwai gairu kenan ko don haka ba dama ka ce abu biyu ne duk abin da ka gani kawai ɗaya ne kun fahimci wannan shi yasa suke ce musu to shi wanda suke gaya masa wannan magana sai ke cewa ku da kuke cewa wannan mazahir ne to mazahir daban suke da shi zahir din in kun ce daban suke to kun tabbatar da abubuwa guda biyu musamman yanzu kun fahimci abu sai ce wa in kanat hiya iyaha akwai hiya nan ma ba ku da ita sai ku cusa ta ita ma tsakanin kanat da iyaha wa in kanat hiya iyaha in kuwa mazahir din su ne al-zahir din yace fala farqa shikenan kun ga ba bambanci dan haka dan me za ku faɗi wannan mazahir ne wannan ba mazahir ba da maganar su ya kama su ya tirke su ban sani ba ko kun fahimci wannan wurin gaskiya kaman ba a fahimta ba yau mm mm na mm
ganewa yayi ko ku dai tare suke ganewa yi ai kamar da malamai suke cewa duk mutumin da ya karanta wani abu na alkur'ani ya karanta kuma wani abu na sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kafin ka gaya masa wannan zancen fa yadda sai ya ji kamar ka buga shi a jikin bango ba yadda za a yi mutum hankalinsa kawai karɓi wannan maganar kai ɗaya daga an kai ɗaya daga gaya masa a ce duk abin da kake gani Allah ne saboda shi mai maganar a lokacin da yake ma maganar ba shi daban kai daban tun daga nan za a fara rikici don haka maganar ba mai wahalar rikici ba ce yauwa yana ce maka duk abin da kake gani to ashe kenan akwai gani akwai abin da ake gani ni ma nan da nake ganin akwai abin da nake gani don haka ni daban abin da nake ganin ma daban tun daga nan abin ya faɗi don haka magana ce ta aƙida kawai mutum ya ga dama ya faɗe ta ya faɗa amma ba zancen ya samun mata dalili ko a ƙur'ani ko a hadisai ko a hankali ba wannan aƙidar ba ta da dalili ko a hankali a hankali ma babu a nan wuri yau domin ba zai yiwu ba dan adam ya inkarin abin da yake gani idansa da idansa idan ba aƙidar masu cewa ba su yarda da komai ba akwai masu cewa ba su yarda da komai ba ma gaba daya za su iya inkarin komai yanzu yana kwance a garin birnin kudu sai ce ba wani gari mai suna birnin kudu kaga wannan mukabara ce yauwa to in ba wannan ba ba yadda za a yi mutum ya faɗi wannan maganar amma dai so nake in tabbata kun fahimci me ake nufi anan mm na mm tunda har ya ga ya masa haka mm tun kafin a kai nan mamala shi ne fada na in so yake wancan din ya fuskanta kaga bai kamata ma a ce ya ga masa tunda shi ma da aka ga yawa ya kamata a ce shi ma yana da sanin wannan kowa dama haka ne ka'ida ai dama magana ce ta hankali ce tun daga farkon ta ba wanda zai karbe ta haka me yasa waɗanda suka yi iltizamin suka yadda da duk abin da ke cikin aƙidar suka ji sun kwambala maganganu iri-iri sai ya ce ba har mun karanta a baya ai wanda yake cewa soyayya ba ta zama soyayya sai har an gusar da ana an mun ji wannan ko ma'ana sai mutum tsakaninsa da masoyinsa ba zai ce ana kai kuma anta ba kawai gaba ɗaya an haɗe to kaga wanda ya kai ga wannan matsayin shine wanda ya fahimci abin nasu ya yadda da shi gaba ɗaya amma duk masu hankalin duniya ba mai yadda da wannan tunanin kafin aje kan qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu ci gaba to sai ce wa qad basatna al-kalama ala kashfi asrar ha'ula'i fi mawdi'in akhar wa bayyana haqiqata qawli kulli wahidin minhum yace haqiqa mun bude magana mai fadi shine basatna al-kalama ala kashfi asrar ha'ula' wajen yaye sirrin waɗannan mutanen masu wannan mummunar aƙidar ya ce mun yi rubuce-rubuce da yawa a fi maudu'in akar a wani wurin daban wannan kana karanta littafin ibn timiya za ka ji wannan irin maganganun da yawa ya yi magana ya magana sai ce wannan mun yi shi a wani wurin daban to in kana so ka sami maganganu akan wannan matsalar da zurfinsu a wurin ibn timiya daga cikin littafin da za ka samu akwai a littafin alistiqama sunansa kenan alistiqama wanda ke sha'awa ya rubuta dan faɗa mana wasu littafai ne da ibnu taymiyyah ya faɗi wannan din a wasu wurare kuma ya kwalkwale matsalar didda cewa wani wurin in ka je shi ma zai ce nayi bayanin wannan a cikin alfurqan sai dawo da kai nan din to kuma daga nan ya tura ka wani wurin har yanzu in dai ka saba da littafansa za ka ga waɗannan maganganu yana yawan maimaita su a wurare amma daga cikin littafan da ya yi maganganun da zurfi ɗin kamar da ya ambata akwai littafin alistiqama akwai littafin kuma shi mun san dai majmu'ul fatawa da ake cewa ta ibnu taymiya in ko ɗaliban ilimi sun sani mai mujalladi 35 juzu'i na biyun ƙarshe abin nan shine faharis wannan jam'in malam abdurrahman ibn muhammad al-qasim shi da ɗansa muhammad wannan ya karkasa shi kashi-kashi ka duba kamar da yake cewa juzu'i na farko ya rubuta masa shine ya magana akan al'uluhiyya juzu'i na biyu ar-rububiyya na uku ya magana akan mujmalin i'tiqad ne na hudu kuma mufassal i'tiqadi ahli sunna ko mu'taqadi ahli sunna wal jama'a na biyar da na shida ya magana akan tauhidul asma'i was sifat na shine shi yasa za ga a cikin al-fatwa al-hamawiyya tana cikin juz'i na biyar sharhin hadithin nuzul yana cikin juz'i na shida sannan a juz'i na bakwai ya magana akan al-iman al-iman akwai littafai biyu manya a ciki akwai kitabul iman al-kabir akwai kuma sharhu hadith jibril duk suna nan a cikin juz'i na bakwai juz'i na takwas ya magana akan imani da kaddara juz'i na tara naqdul mantiq juz'i na goma da na sha daya ya ware su domin tasawuf to a cikin nan shi ma in ka samu da na goma da na sha daya za ka sami waɗannan maganganun akwai kuma a cikin juz'i na biyu can wajen uluhiyya an tambaye shi akan wannan littafin fususul hikam wanda yake ta muke ta jinsa kwanan nan shi ma anan an tambaye shi ya kwalkwale magana a kansa an ka je juzu'i na goma sha biyu shi kuma magana ne akan sifatul kalam ai kalamullah sannan daga sha uku zuwa sama akwai tafsiri sannan kuma daga wajen ashirin ne zuwa ƙarshe duk magana akan fikihu da wannan istihadin shi malam abdurrahman qasim ya sa waɗannan anawin mun san ibnu taymiya bai rubuta wani littafi ya sa masa suna fatawa ba amma shi malam abdurrahman bin qasim shi har hada kuma yi wannan kokari babban aiki haka sosai ya sa masa wannan sunan daga cikin littafin har yanzu akwai bughyatul murtad fi radd ala al mutafalsifati wal qaramitati wal batiniyyati ahli al ilhad min al qa'ilin bil hulul wal ittihad shi ma littafi ne shi wannan mujalladi ɗaya ne haka babba sunansa kenan da tsawo shi ma yayi magana akan wannan harkar da zulfi mai son bincike sai ya je can akwai kuma littafin haƙiƙatu mazhabin littihadiyya shi ma ta haƙiƙin muhammad rashid rida akwai littafin alhassana wasayya akwai babban littafin dar'u ta'arudul aqli wan naql wanda shi ma yana cikin manya-manyan masdarai da aka yi mai da martani akan aƙidu irin waɗannan na falsafa ɗinnan da makamantansu ba littafin da ibn timiya baje kolinsa sosai akan wannan harkar irin wannan guda goma ne na sha ɗayan shi ne faharis ɗinsa abinda ake ce mai index akwai arraddul akwam alama fi fususul hikam shi ma dimnin fatawa shi ne wancan naɗa su akwai risalatun ila nasirul mambaji akwai wani malami nasirul mambaji yana cikin malaman sufaye da suka matsawa ibn taimiyya da kai shi ƙara da sauransu a wancan zamani to ya rubuta risala a kansa shi ma ya magana akan waɗannan abubuwa akwai as-safadiyya risalatu safadiyya akwai littafin al'ubudiyya akwai talhis kitabul istighatha akwai qa'ida jalila fi tawassul wal wasila waɗannan duk mutumin da yake son wani magana wata magana akan tasawufi akan wanda ibnu taymiya yayi in ya samu wadannan insha Allah zai ishe shi wannan ga wanda ke son ya bincika din kenan mu koma littafin yace wa qad basatna al-kalama ala kashfi asrari haula'i fi mawdi'in akhar yace wa bayyana haqiqata qawli kulli wahidin minhum mun bayyana haqiqanin maganar kowanne ɗaya daga cikin su wannan yana daga cikin abin da zai baka mamaki dangane da ibnu taymiya inda kana karanta littafansa wato zai bayyana maka duk wani malami daga cikin masu irin wannan aƙidar ko kowace aƙida in yana magana a kanta zai ce maka malam wane ra'ayinsa daban da na wane duk a cikin masu tafiya ɗaya ne fa zai ce maka wane shi a bakinsa aka fara jin kalma kaza kaka wannan in ba zurfin ilimi a wannan fagen ba da wahala mutum ya kai ga wannan yanzu kun ga wasu yan uwa muna maganar wannan sai ka ji suna cewa ai su sunayen ma da ake faɗa a irin wannan sun yi yawan da ba da ma aka iya rike su to shi zai gaya maka wani a cikin masu tafiya in ya ɗauko maka su ibn arabi da ce masu ibn arabi ibn al-farid al-afifu tilmusani da makamancin waɗannan to zai gaya maka maganar kowanne ɗaya da bambancin da da ɗayan yace wane agunsa aka fara jin kaza amma wane kuma ɗalibin wane ne agunsa ya samu kaza amma bai taɓa jin kaza ba banda a wurinsa kafin shi bai taɓa jin wannan ta kaga idan ba wanda ya san maganganun mutane ya kakkaranta su da zurfi da ƙarfi kuma Allah hore masa kwanya mai ƙarfi ta rike abubuwa ba zai wahala mutum ya kai ga irin wannan to sai yake cewa wa anna sahibal fususi kuma shi ibnu arabi muhammad ibn ali muhyiddin ibn arabi wanda ake ce masahibul fusus wato mai littafin fususul hikam ya kulu yana cewa to kun ga nan shi fa ya gaya mana cewa mun buɗe da wannan magana a wasu wurare kamar yana so kenan ya fita daga maganar ya kuma koma asalin maganarsa da take cikin da take da alaka da littafin ko to amma ba ibnu taymiyan ba shi sai ya kama kofar zai fita sai kaji ya dawo ya ce to dama abin da nace maka kaza da zuto dalilin sa kan sai kaji ya sake dawo da kai kuma cikin maganar to yanzu abin da akai kenan cewa da yace wa anna sahibul fusus yaqulu shi sahibul fusus mai wato mai littafin fususul hikam ibnu arabi kenan yaqulu yana cewa ma'ana kaulinsa ra'ayinsa shine in kun ji an ce ya irin wannan maganganun na maganganun mutane a ce wane ya kulu wane ya kulu ba ana nufin kamar misali magana ce sau ɗaya wane ya faɗe ta ba yana nufin ra'ayin wane shine kaza shine ma'anan ya kulu shi yasa dama wannan fagen na sanin maganganun mutane da aƙidunsu ake kiransa ilmul maqalat farkon wanda ya rubutu da wannan sunan shine malam abul hasan al-ash'ari ali ibn isma'il wanda ya rasu 324 shine mai littafin maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallin naji mun taba faɗa sa ba sau ɗaya ba sai ba kila wani ku dan rubuta ko kun manta to yana shi ra'ayin ibnu arabi shine me yana cewa al ma'dumu shay'un wa wujudul haqqi fada alaihi ba alaihi ma bane alaihi shi ma nan ku gyara akwai kurakurai da yawa a wannan littafin da ke hannunmu wa wujudul haqqi fada alaihi fayufarriqu bainal wujudi wath thubuti to yau wani zancen kuma zamu shiga daban didde na wannan harkar cane na cane din akwai wata matsala da za ku la'alla wanda dai suke karantawa ko ɗaliban ilimi a cikin wasu littafan za su je ana cewa al-ma'dumu hal huwa shay'un aw laysa bi shay'in mun taba ji wannan in an ce al-ma'dum me ake nufi abinda babu shi shi wannan abinda babu shi agun masu harkar falsafa duk sun tattauna wannan suka yi ta abinda wai abinda aka ce babu hal huwa shay'un aw laysa bi shay'in wani abu ne shi ko ko ba komai bane inda za a tambaye ku yanzu me za ku ce المعدوم هل هو شيء أو ليس بشيء شيء تايا in an ce abu ba ba shi misali yanzu a'a to ba haka ake nufi in an ce ba an same shi sannan aka rasa shi ba wannan ai ya mutu kenan misali yanzu saurayi da bai aure ba ina ɗansa yake to wannan ɗan akwai shi ko babu shi hmm? su suna cewa maganganu irin wannan masu zurfi da suke tattaunawa sun kwalkwale suke ta maganganu masu wannan masu zurfi akan wannan gefen ibn taymiya yana da magana da ya a cikin jami'ur rasail nasa jami'ur rasail kubra an tambaye shi an aiko masa tambaya hal ma'dumu shay aw laysa bi shay shine sai yake cewa dole a raba abin gida biyu yace akwai wujudun fil dhihn akwai kuma wujudun fil kharij mun gane akwai za abu za a ce akwai shi aka ma'ana aka a tunani a tasawuri a ilimi a nutuki yace al-ma'dumu shay'un fil ilmi wa fil nutqi wa fil khitabi wa qad yukhbaru anhu shi abinda aka ce babu shi dangane da Allah subhanahu wata'ala to yana nan amma fa a ilimi ba a waje ba shi suka kawo dalilin shine faɗin Allah maɗauki inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun lamarin Allah shine in yana nufin abu sai ya ce abun ya kasance to ina abun yake kun gane zancen idza arada shay'an in Allah yana son wani abu ya halice shi sai ya ce wa abun abin za a cewa to kaga aina yake dole ya zama kenan yana nan fi zihni ai fil ilmi walakin lam yakun mawjudan fil khariji amma a waje ba maganin sa amma yana misali an rubuta shi a lauhil mahfuz misali da da muke bada misali na saurayi da bai aure ba in Allah ya kaddara masa cewa zai yi auren kuma zai haihu ai kaga dan yana nan a lauhil mahfuz amma a nan duniya babu shi to shine abinda ta nan za a gane wannan matsala ma'ana al-ma'dumu shay'un fil ilmi wadh-dhihni wa laysa shay'an fil khariji mm yau na'am to ba wannan misalin sukan bayar ba su ba ta wannan gefen suke kallo ba dama shi qur'ani ai na farko dama ba halitta bane da haka ba a bada misalin da shi yana cikin ilimin mutum nan ana zancen abin da baka san an yi shi ba to shin akwai shi ko babu shi sai a ce akwai shi a gun mahalicci amma a ilimi Allah ya san da shi domin Allah ba abin da bai sani ba mu a gurinmu mu ne ba mu sani ba saboda me mu ba mu da ilimin gaibi amma Allah da ya san komai ya san ma kana wa ma ya kunu wa ma lam ya kun laukana kaifa ya kunu a haka lamarin Allah yake ko Allah ya san abin da yake da can an same shi ya san abin da zai zo nan gaba a same shi abin da ba a same shi ba ba shine ma'dumi ba laukana inda akwai shi kaifa ya kunu duk Allah ya sani kaga kenan ashe Allah ya san al ma'dumu qabla qabla wujudihi fil kharij lakin lamma kana mawjudan fil ilmi ai fi ilmi Allah tabaaraka wa ta'ala insha Allah yanzu kun gane to wannan na mana wannan mukaddimar dan mu fahimci wannan zancen yana cewa shi ibnu taymiyyah mu koma littafin sa yace wa anna sahibul fusus shi ibnu arabi mai littafin fususul hikam ya kulu a ra'ayin ibnu arabi bari ku ji shi nasa cewa yake al ma'dumu shay'un shi abinda babu shi dinnan to samamman abu ne da lafazin suna cewa lafazin ash-shay' والذات والماهية والحقيقة أبو بواني دك مترادفة يعني معنى سريع أتي أبو شيء ني معنى أكويشي أنا سوى أبو كما ذاتي ينا دا ذاتي كما هي دك أنا نفهم أينهنسا دا حقيقة ننسا to nan abin da shi ibnu arabi ke so ya faɗa shine abin da babu shi shine almadum ai shay'un to wani abu ne shi za a iya kiransa wani abu amma shi nan baya farrakewa tsakanin wujudi da me ma'ana fil kharij da kuma fil zihn baya kawo wannan bambancin da muka yi bayani yanzu cewa akwai abu aka ba a waje ba shi ba wannan yake zance ba shi a gunsa akwai shi a wajen hakikatan ya sai ce wa wujudul haqqi fada alaihi kuma samuwar ubangiji dan na ga mana in suka ce alhaqu suna nufin wa suna nufin Allah ma'ana samuwar Allah ce wai ta kwarara akan wannan abu don haka shi ma yana nan nan ba za ku gane ba saboda an fita daga hankali kuma in ji ibn arabi wadda abin da babu shi yana nan akwai shi kuma samuwar Allah ce ta kwarara a kansa don haka shi ma yana nan kamar da Allah yana nan samuwarsa ita ce samuwar Allah shi ne abin da yake nufi ma'ana duk abin da ma ku ba kwa gani din nan to akwai shi a wani wuri to samuwar Allah ta kwarara a kansa don haka yana nan kamar da Allah yana nan kuma kuna nan kuma duk abin gaba ɗaya ne duk ɗaya ne kawai ba komai ba bambanci da allan da ba allan ba da abin da yake akwai a wajen da abin da yake fi zihini ɗin shi agunsa ba zai ce fi zihini ba yana nan akwai shi sai ce fayu farriku bainal wujudi wa thubuti daka yana bambancewa tsakanin samuwar abu da tabbatarsa ma'ana samuwar abu a ce akwai shi da kuma tabbatarsa don akwai bambanci tsakanin thubuti da wujudi a gurin malamai kamar ibn taymiyyah ke cewa yace babu bambanci an ce abu thabitun ne da kuma mawjudun duk abu ɗaya ne to amma shi so yake bambanta abinda yake wannan fil kharij din sai ya kira shi wujudi mawjud abinda kuma yake ma'adumi amma kuma shi ya yarda akwai shi duk da ba a ganshi ba to sai ya kira shi thubuti kun gane yanzu to anan ayin kuga akwai wata alama guda an sa lamba ɗaya ko da malam Salih Ali Sheikh yi mana wani bayani kamar yadda ya saba ta'aliƙinsa jazahullahu khairan sai dai na lura da ta'aliƙin nasa ba akan wannan kalmomin bane dan ya ƙara bayyana mana su mu fahimce su a dunkule ne yake so ya ga mana wasu abubuwa guda uku shi nake so mu faɗa mana su ba tare da mun bi lafazin zancen sa daga farko har mu je ƙarshen sa ba me yasa so yake ga mana wannan istitradin ai mun san istitradi mutum yana magana sai ya ga waina ya fita ya je wani wurin ya wata magana sai dawo ya ci gaba da maganarsa da ya saba shi ake nufi da istitradi a larabci to wannan istitradin da ibnu taymiya yayi tun daga zancensa na can baya da ya fara zancen waliyai da maganar alamomin wali har zuwa nan me yasa ibnu taymiya wai har ya shiga wannan zauren ne ma duk ya kawo mana waɗannan abubuwan da ba ma fahimta su yanzu an kun ga an shiga wani yanayi ma da ba kowa ke ganewa ba sai an yi wani bayani da misalai to me ya shigar da mu cikin wannan zancen tunda asalin littafi me yake bayani akai bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaidan to me ya kawo mu kuma cikin waɗannan shine sai yace dalilin maganar ibnu taymiya akan waɗannan abubuwa abubuwa uku ne me yasa ya fita dalilin farko shine mutane ya samu mutanen sham da mutanen misra a wancan lokaci da yake rayuwa shi ibnu taymiya to ya samu cewa suna girmama musulmi a lokacin nan musamman masu harkar tasawufi suna girmama waɗannan mutanen su ibn arabi su ibn al-farid al-afifi tilmusani da makamantansu suna girmama su to tun da ya kula da haka dole ne ya bayyana cewa waɗannan mutane fa da kuke gani ba waliyai bane dalilin da yasa ya shigo mana wannan babin kenan dalili ne ɗaya kenan dalili na biyu duk a dubule nake gaya mana wanda yake sha'awa ya koma ya karanta da bukatar bayani dan bana so ne mu fita daga wannan zancen ya zama cewa sai bayan sati ɗaya ko bi kuma mu sake dawa kansa waɗannan misalan masu wahala ne lokaci guda mu gama da su yau dalili na biyu shine cewa waɗannan mutane har yanzu mulhidan nan zindiƙan nan irin su ibnu arabi da makamantansu ya yaɗu a tsakanin mutane cewa wai suna da karamomi kuma suna ba da labaran abubuwa suna aukuwa kamar yadda suka faɗa ɗin duk mutane sun yarda da haka to ibn taymiya shi ma sai ya bayyana musu a cikin abin da ya ambata ɗin nan annal ashiya allati tunsabu ilaihim sahiha cewa abubuwan da ake dangana musu da gaske ne hakan ne ana dangana musu walakin laysat hiya karamati amma ku gane waɗannan abubuwa ba karamomi bane kun ji dalili na biyu dalili na farko me yau ya ga ana girmama su ana tsammanin waliyai ne to zai bayyana cewa ba waliyai bane na biyu suna yin wasu abubuwan ban mamaki ana dangana musu cewa an ga wani yana tafiya akan ruwa an ga wani yana tafiya akan iska an ga wani yana kaza wani yana kaza wani zai kama jeji in za a tafi wani gari sai a je a same shi a wurin to irin waɗannan abubuwa suna faɗar irin wannan ana dangana musu yace da gaske ne ana dangana musu amma kuma wannan duk ba karama ba karama bace wadda take zuwa daga wurin mala'iku da Allah ke karfafa ya kuma girmama bayinsa da ita wannan harkar su ce shaidanu ne suke zuwa musu suke ingiza su suke waɗannan don haka harkar su ta tsafi ce fiye da kasancewar ta tawalittaka kun gane idan mutum yana hulɗa da aljani in dai har ya bauta wa aljanin ya ce aljanin ya zo ya ce masa kayi kaza ka yanka kaza ko ka yi sujada ga gunki zai iya ɗauko masa ma gunki ya kawo gabansa ya ce in kana so in ma kaza nuna wa mutane cewa kai waliyi ne a ga kana yawo a iska to ka yi sujada ga wannan gunki ko ya ce ya je ya zina da uwarsa ko ɗansa ko yarsa ko ya luwatsi ko makamancin waɗannan abubuwan duk abin da inda aljani zai taimaka wa boka to dama sai ya bautar da shi akan wani abu to in yi masa wannan sai shi kuma ya taimaka masa tun da shi dama yana da tashakkuli yana iya canja halittarsa ya shiga wani abu daban shi aljani ko ya koma maciji ya koma mage ya koma kare ya koma menene kuma shi dama tun da kamar iska zai iya shiga jikin mutum shi yasa ba haushe yake cewa iska spirit ne ba jiki ne haka irin namu yana da jikinsa kuma zai iya canzawa ya shiga wani abu daban don haka zai shiga kwakwalwar mutum ya sa masa wasuwasi shi yasa Allah madauki ya gaya mana cewa min sharri me alwaswasil khannas da baya waswasin ashe da ba za a faɗi wannan ba ashe yana shiga zuciyar mutum ya canza masa tunani to sai ya sa shi ya irin waɗannan abubuwa to ibnu timiya sai ke bayyana mana cewa abinda kuke gani na mamaki a hannun waɗannan dajjalan ba komai bane ba karama bace harka ce ta shedan mun ji abu na biyu dalili na uku da yasa yake wannan ya fita wannan gawaina min asbabi insha'i hadal kalam yace أن أكثر السهرة والكهنة في أزمنة الإسلام ادعوا الصلاة da yawa daga cikin wato matsafa masu sihiri da kuma bokaye a zamunan musulunci amana a shekaru da suka gabata a kasashen musulunci sun yi da'awar cewa su mutanen kirki ne akwai wannan ko ba wannan duk boka idan ka je ka same shi Allah raba ka da zuwa gumma bokan wanda yake zuwa in yaje zai same shi zai same shi ko ka gan shi ya zauna ana wani sumsumsum ana jan carbi ya nuna maka cewa bautar Allah yake kuma ta hanyar haka yake maka wannan abu shi yasa har aka yaudari mutane suke kiran su malamai haka ne ko ba haka da yawa zaka ga ana cewa wance ta tafi gun malam malam wani zai mata aiki kaga mutane wai ana suna da alaka da aljanu suna irin waɗannan surkullan amma ana kiran su malamai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mutane su gane su daina kiransu malamai domin ba malamai ba ne hakikatan duk wanda ya san abin da suke ya san ba harkar malamai ba ne aikin malami shi ne ya ilmantar da mutane ya koya musu addini ya hada su da Allah ya sa musu tsoron Allah ya koya musu alkur'ani ya koya musu maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutumin da zai sa ka a hanyar ka bauta wa aljani a yanko farar kaza wake-waken kaza da menene baki kaza akan bakin dutse a yanko wane ne bakar tururuwa lokacin da take kaza da duk irin waɗannan abubuwan a wahal da kai sai a sa ka nemo wani abun mamaki wai dan ka ɗauka cewa abun ashe wani sirri ne a ciki duk wahal da kai ake duk ƙarya ne kuma ba mutum mai cutar mutane a duniya irin waɗannan mutane to a daina ce musu bokaye ai a daina ce musu malamai sai dai a kira su da sunan su na yanka shine bokaye Allah maɗauki ya raba mu da sharrinsu wayewar mutane da karatu shine zai sa su daina kiran waɗannan a al'adar bahaushe ne duk wani wuri da ba na bahaushe ba waɗannan mutanen ba a ce musu fa malamai bahaushe ne kawai yake ce waɗannan malamai amma duk wata al'ada daban in aka je dama yan juju ake ce musu yawwa ko yan vudu ko kuma dai mutanen da suke matsafa ko bokaye kuma da bokaye akwai su a kowane yare a duniya kowace al'ada suna da nasu amma bahaushe saboda an yaudare shi kowa zai zo sum sum sum yana nuna mutumin Allah ne shi a baya gashi can ya saba wa Allah babban abu ma shine yayi shirka ya bauta wa aljani kuma sannan su yi zina da matan mutane su yi abubuwa da na kazanta iri iri ga nisantar tsafta ba su ba tsafta hannunsu zako zako da datti saboda shi shedan dama ko aljani baya san mai tsafta shi sa kullun ake son mutum ya zama yana da tsafta yana sa turare aljanu za su nesa da shi su suna son mutumin da yake da alaka da bola-bola banɗaki najasa kullum dama abincinsu kenan su ci kashi su a ci kazanta kuma a kwana a wurin kazanta me yasa Allah ka shiga ban daki dama Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu yi addu'a shiga ban daki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith al-khubuth wal khaba'ith ne aljanu maza da mata kaga saboda nan ne makwancin su don haka ba harkar masu tsafta ba ne ba harkar masu ilimi ba su shiga irin wannan hanyoyi na masu tsafe-tsafe to shine malam ibn timiya sai ya bayyana mana cewa waɗannan irin mutane masu wannan yanayi a zamaninsa a ba mutane ne da suke da wata alaka da salahi ba ba ruwansu ba su da alaka da Allah ba mutanen kirki bane ba bayin Allah bane dan ya bayyana mana wannan shi yasa ya kawo waɗannan abubuwa yanzu kun ji waɗannan dalilai guda uku na fitar ibn shimiya zuwa wani zance to mu koma zancen mu na ma'adumi da ma ma'adumi ba wani abin da har yanzu zamu sake shiga din na wannan rikicin Allah ya raba mu da rikici ya ce wal mu'tazilatu nan ne ko الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج to kun taba jin mu'tazilawa ba sau ɗaya ba su waye mu'tazilawa na'am gaskiya sai kun ba da amsa al-hasan al-basri yawwa suka fito da aqidunsu musamman akan abin da ya shafi hukuncin mutumin da ya aikata wani laifi babba kamar shagiya ya zina ko ya caca ko makamancin wannan a wurin kawarijawa kafiri ne to saboda ana zancen cewa duk mutumin da ya yi irin wannan laifi sunansa kafiri kawarijawa suna faɗa haka su suwa silibin ata suka ce a'a ba za a kira shi kafiri ba amma kuma ba za a kira shi mumini ba suka zo suka tambayi alhassan albasiri mai za ka ce a kan mutumin da ya zina ko ya shagiya ko ya dai babban laifi irin wannan sai ya ce huwa ta hatal mashi'a ya faɗi abin da ya sani shine ƙarƙashin ƙur'ani shine kuma abin da ake fahimta daga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aqida ahlus sunna duk wanda ya mutu yana laifin da ba shirka ba me ya sakamakon sa lamarin sa yana gun Allah ko Allah ya gafarta masa ya shigar da shi aljanna da rahamarsa da jinkansa ko kuma ya azabtar da shi gwargwadon abin da ya so sannan ya shigar da shi wuta to su sai suka ce a'a a amma wannan ra'ayin naka ba mu yarda da shi ba saboda wannan suka yi masa tawaye ba sa zuwa darasinsa suka kuma bude wani majalisin a cikin masallacin da yake koyarwa su ma suna da nasu darasin suka yi masa tawaye bayan kwada ɗalibansa ne suka ce ba su yarda da ra'ayinsa ba to wannan su ake cewa mu'tazilawa i'tizalin ma'ana wannan kauracewar ba sa zuwa gun malamai suna ɗaukar karatu suka yi watsi da alhassan albasri musamman to wannan aƙidar daga cikin udama harka ce da suka gina ta akan maganar hankali kullum in na gaya mana ita na kan dawo in ce mana suna da al'usulul khamsa din nan ko suna al'adl wa tauhid wal manzila bain al manzilatayn wal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar wa infadhul wa'idi guda biyar yawa waɗannan su ne aƙidunsu duk da cewa waɗannan aƙidun daga bayan su wasu libina tsadin aka sami wasu suka ciccika musu su suka zama waɗannan guda biyar ba zancen da muke kenan ba zancen da muke suna da wani ra'ayi a wannan zancen da ake magana na ma'adumi abin da babu shi shin akwai shi a waje ko babu shi to su agun mu'tazila wannan ra'ayinsu shine al-ma'dumu shay'un thabitun fil kharij kaji wata mukabara maganar da ta wuce hankali ma'ana abin da babu shi kamar yanzu misali me yasa dama na bada misali da saurayi da bai aure ba a ce yana da ɗa ina ɗan babu ko ɗau to su abun mu'tazilawa ɗan nan yana nan kuma a waje ma a duniya kila ma yana nan a bayan gari a gunsu fa tunaninsu kenan ɗau to sai yake cewa shi ibn jami'a yake cewa wal mu'tazilatu alladhina qalu al ma'dumu shay'un thabitun fil kharij su mu'tazilawa da wannan shine ra'ayin su ma'a dalalihim tare da bace wasu daga hanya ku ji fa duk da bace wasu daga hanya to su khairun minhu sun fi ibn arabi mai fususul hikam da ya rarrabe tsakanin abin nan wujudi da kuma thubuti yace samuwar Allah sai ta kwarara akan ma'adumin sai ya maida wancan abin da babu shi shi ma Allah kaga ai nasa yafi matsala kun gane abin su waɗannan ƙarya suka ce abin da babu shi suka ce yana nan ma kuma a waje za a iya ganin sa duk da cewa ba su taɓa nuna ma kowa shi ba to amma shi wannan cewa yayi abin da babu shi din nan ma kai akwai shi bayan akwai shi sannan samuwar Allah ce wai ta kwarara a kansa kaga ma'ana ya haɗe da Allah duk abin da baka gan shi ba akwai shi yana nan to Allah ne kun gane wannan zancen kuwa? to Allah ya kyauta wani gun sai dai mu bi shi hakan wanda Allah ya sa ya gane ya gane wanda bai gane ba kuma sai ya haƙuri domin dama wannan harkar ta ilmul kalam mai zurfi da harkar falsafa haka ɗabi'a ta take to amma me yasa wa ibnu taymiyyah ma yake amfani da wannan yaren ne duk abin da mutane suka yadda da shi idan baka san shi ba to fa ba za ka samu kofar da za ka iya musu mai da martani akan abin nan ba kar ka ji haushin ibnu taymiyyah to shi da yake cewa waɗannan hanyoyin duk ba daidai bane su mantikin nan da meye to me yasa ya bi ta hanyar su to ai in ba ta su din ba su masu abin ba za su fahimci zancen su ba sai a ce masa dama da Allah tafi dama ai tunda baka shigo harkar mu ba baka santa ba ya zaka iya mata raddi to shi shi yasa ya zauna ya karanci waɗannan abubuwan na harkar mantikin ya kwarance a cikin su kwarai yadda ya kamata ya gwanance shi yasa zai ce musu to ai ku maganan ma da kuke faɗa ƙarya ce wannan magana domin asalinta dama daga gun wane kuka samo ta wane kuwa ba shi da hankalin da zai kaza ko bai yi kaza ba bai yi karatun kaza ba don haka ba zai san kaza ba kaga idan da bai san wannan ba shi da damar da zai musu irin wannan martani din da fatan dai kun gane to sai yake cewa a fa inna ulaika domin ku su wadancan suwa ne yawwa mu'tazilawa su mu'tazilawa qalu suna cewa inna rabba khalaqa li hadhihi al-ashiya'i ath-thabitati fil adam wujudan laysa huwa wujudan rabbi domin a gun mu'tazilawa su abin da suka ce ba sun kun ga kun fahimci zancen su cewa abin da babu shi a zuciyarsu su sun yarda cewa yana nan a waje ma a nan duniyan nan to sai yake bambancewa sai ce amma duk da wannan batan nasu to sun fi su ibnu arabi sharri domin ko su ku fahimci ga yadda suke cewa yadda suke cewa suna cewa innar rabba domin su sun yarda da ubangiji daban halittarsa daban suka ce ubangiji subhanahu wata'ala khalaqa li hadhihi al-ashiya'i thabitati fil adam waɗannan abin da suka ce tabbatattu ne a cikin babu kun gane wannan ce ma'ana abubuwan da babu su dinnan kuma aka tabbatar da akwai su to Allah ya halitta musu wujudan samuwa irin tasu da tasu da ta dace da halitta laysa huwa wujudan rabbi ba shine samuwar Allah ba kun ga shi ko wancan me yayi abin da babin cewa yi samuwar Allah ta kwarara a kansa don haka shi ma Allah ne kun gane bambancin maganar wancan da su waɗannan su waɗannan sun ce akwai abin da babin nan yana nan amma fa ba su ce shi ne Allah ba da aka ga su duk da cewa nasu maganar ɓata ce to amma in ka kwatanta da sharrin a da halitta ya zama Allah to maganar waɗannan ta fi daidai akan ko kuma ta fi sauƙi-sauƙi akan maganar ibn arabi duka bata ce bata ne kai amma wani batan ya fi wani bata wanda zai ce maka komai Allah ne da abin da kake gani da abin da baka gani da wanda zai ce maka Allah daban ya halicci wasu abubuwa ko da ba ma ganin su su suna nan to kaga wannan zamu ce kai makareci ne ba mu ga dalilin ka ba yau wancan kuma ƙarya ce tare da kafirci kun gane ashe ko dole waɗancan sun fi sharri a kansa Allah sa dai ana ganewa to sai ce wa hadha amma wannan tunda ayi maganan ula'ika to yanzu wannan haza din kuma tawaye ibnu arabi wa haza shi wannan mutumin ibnu arabi za'ama anna aina wujudin rabbi fada alaiha cewa haƙiƙanin samuwar ubangiji ita ta kwarara akan waɗancan ma'adum din alaiha ne shi ma ba alaihi ma ba alaiha ku gama gyaran tukunkar mu ci gaba ku fahimta ma an gama yara yau wa hadha shi wannan ibnu arabi din mai fususul hikam za'ama yana riya anna aina wujudin rabbi cewa ainihin haƙiƙanin samuwar Allah ma'ana zatin Allah fada alaiha shine wai ya kwarara akan wancan abin da babu din falaysa indahu wujudun makhluqun mubayinun li wujudil khaliqi a wurin ibnu arabi babu wujudun wata samuwa makhlukun abin halitta wadda take mubayinun ta bambanta daban li wujudil khaliqi da samuwar ubangiji ma'ana ba wani abu na bambanci tsakanin Allah da abin da ba Allah ba duk abin da ka gani Allah wannan ita ce aqidar ibnu arabi wannan shine kafircin nasa yace wa sahibuhu to kun gane wannan zancen nasa to sai ce wa sahibuhu sahibuwa ne sahibin ibn arabi akwai ɗalibinsa sunansa sadruddin al-qaunawi shi kuma sunansa kenan sunansa muhammad ibn ishaq sadruddin al-qaunawi shi ma ɗalibin wannan harkar ne shi ma agunsa ya ɗauko wannan a batace-batacen ba bata guda ɗaya ba in dai a hausance ya kamata ya yi daidai a ce batace-batace ko bace-bace to a wurinsa ya samu wannan harkar bata ɗin shi sadruddin al-qaunawi ya rasu 673 an haife shi 573 ya rasu 673 shekara 100 cif yana cikin masu tsawo a rayuwa amma kuma a wannan harkar ya mutu bai sa'a ba shekara 100 a bata ko kuma la'alla wajen rabi sannan ya shiga harkar Allah ne ya sani ba mu sani ba to wannan mutumin shi alƙaunawi shine wa sahibuhu as-sadr alƙaunawi yufarriqu bainal al-mutlaq wal muayyan to nan kuma an shiga wani zancen har yanzu so yake bambance tsakanin maganar ɗalibin da maganar malamin to shi wai ɗalibin da yazo shi ma sai fito da nasa tunanin daban da ya saba wa malamin sa shi yana bambancewa tsakanin mutlaq da muayyan mutlaq shine abin da yake sake ba shi da kaidi kawai za a faɗe shi a ce misali kamar a ce akwai abu kaza ko kuma wannan misalai da muka yi ta bayarwa kwanaki na al'alfazul kulliya ai mun tuno kulli ko kulli din nan da aka yi ta faɗa me misalin sa misali yau wani al'insan za a ce sunan al'insan suna ne da kowanne ɗan adam ya shiga ciki to wannan maganar ita za mu sake komawa yau shi a wurin ƙaunawe yana bambancewa tsakanin mutlak da kuma mu'ayyan an ce ayyanannen mu'ayyan shine ayyanannen abu da aka san shi gashi a waje mutlak kuma abin da yake an sake shi haka an faɗa cewa akwai shi da ka yace li annahu kana aqraba ila al-falsafati shi ƙaunawi ku duba ku gani har ya bambance tsakanin ɗalibin da malamin saboda shi ƙaunawi aqrabu ila al-falsafa ya fi kusa da harkar falsafa fiye da ibn arabi ibn arabi su sun shigo cikin wannan harkar ta tasawufin suka yi nisa duk da cewa wannan ɗalibinsa ne to amma shi ya fi tasirantuwa da falsafa shi ɗalibin sai ce falam yuqirra shi bai tabbatar da bi annal ma'duma cewa al ma'dumu shay'un wani abu bane shi a gunsa al ma'dumu laysa bi shay a wurin kaunawi kun ga bambancin sa da malamin sa lakin ja'ala al haqqa huwa al wujud al mutlaq amma duk da haka a wurinsa shi ma ta ina wahdatul wujudinsa shi ya shigo ba ta kofar waccan ta ibn arabin ba ne ta wani gun ne daban cewa ja'alal haqqa ya sanya alhaq mai alhaq Allah yawa ya sanya Allah shine alwujudul mutlaq samammun abubuwan nan gaba ɗaya da kake gani ba tare da ka ayyana abu ɗaya ba ma'ana duk abin da kake gani ko kake ji to ba komai bane Allah ba tare da ka ce mutum aljan bishiya doki kaza da kaza ba kawai komai Allah ne shine abin da yake nufi da itlaqi din in ku aka ayyana abu kaza aka ce wannan dabba kaza ko mutum kaza ko aljani ko dogo ko baki kaga an yi ta ayini to shi a wurin sa ya bambance tsakanin ta ayini kawai duk komai da kake gani ba komai bane Allah ne amma ba saboda dalilin ya yadda da al-ma'dumu shay'un ba a shi bai yadda da wannan ba shi kawai saboda maganar wannan itlaqi din da kuma ta ayini ba ku gane ba ko tsakani da Allah to gaskiya abinda za a yi din abinda na faɗan shi zan sake maimaitawa ba don komai ba saboda wannan harkar duk wanda bai karanta ta ba ba wai maganar iya larabci bane kawai da nake gaya muku ba maganar larabci bane yanzu akwai abubuwan nan da larabci ka san in ka je karatun zaure za a ce maka mutlak ko ce mutlakan sai a ce ma sake ba kaidi haka ka san fasara amma me ake nufi me ake nufi da mutlak cewa a saki abu ba kaidi misali shine ne baku misalin cewa al'insan in aka ce mutum yanzu me mutum mutum me mutum din to to me dan adam ina yake yanzu haka abin da ya za ku nuna ka ce wannan shine dan adam wannan suna ne ko sifa ce da babu ita a waje da wannan sifar ta ka ce ɗan adam mutlak ba tare da ka ce dan adam dogo fari baki dan gari kaza ba wannan shi ake ce mata ayini in ka ce dogo fari dan gari kaza muhammadu yusufu dan ladi garba waɗannan sunaye ne to kai ka dawo gunta ayini amma ka ce kawai dan adam kawai haka kamar da yake ba ku labari ko misali kwanaki da maganar misali yan acaba kaga sunan dan acaba kowanne ɗaya da ka ganci akan babur yana hayar babur sunansa dan acaba ko to amma shi lafazin dan acaban ba wani mutum bane guda ɗaya da zaka ganshi gashi yana yawo suna ne da ya hada mutane da yawa to haka dan adam suna ne da ya hada mutane da yawa to wannan al'insan da za a faɗa a ce mutum ko mutuntaka ai kun ga ba a waje ake ganin ta ba to ne shi ake nufi itlaqi din shine mutlaq lafazi ne mutlaq ba a kayyade shi da siffa ba in aka kayyade shi da siffa dan dama suna cewa abinda ake nufi da itlaqi shine nafiyu al-umuri thubutiyya a korewa abu wasu abubuwa don tabbatarwa da za su tabbatar ko a ce masa fari ko a ce masa baki ko a ce masa dogo kawai ka ce akwai shi mun san masu wannan aƙidar su kamar misali shi ƙaunawi aƙidarsa ita ce da za ka tambaye shi ina Allah akwai Allah wai da ya halicci duniyan nan zai ce eh akwai to amma shi agunsa shi ne duk abin da kake gani shi ne Allah cewa komai kawai da ka gani karka tsaya ka ce bishiya ce mutum ne jaki ne ko kaza ka gwanin aita ayini ne ka bar shi kawai cewa akwai shi bi shartil itlaqi da haka suna cewa akwai alwujudul mutlaq bi shartil itlaqi akwai kuma alwujudul mutlaq la bi shartin zai gaya mana wannan anan yanzu amma shine nake gaya muku duk wanda ba zama ya aka koya masa wannan a aji ba sosai ba zai gane ba sai dai yanzu ina kokari na ne in ga cewa na bayyana muku da yan misalai da gwargwadon hali dai za a rike ka ji ka karanta wannan wurin ka fahimce shi insha Allah saboda littafin ya zo mana da shi inda cewa za a yi dama a zauna a sa mana darasi akan wannan malamai za su ba da shawara a wannan ba cikin abin da za ka koyar a masallaci to amma ibn taymiya littafinsa muke karantawa ya faɗa dole mu fahimci me yake faɗa mana insha Allah an fahimci gurgurun abin da ke faɗa thank to sai yake cewa falaysa indahu wujudu makhlu'a mun gama wannan wa sahibuhu as-sadr al-qawnawi yufarriqu bayna al-mutlaq ka gama lokaci har yazo يفرق بين المطلق والمعين لأنه كان أقرب إلى الفلسفة فلم يقر بأن المعدوم شيء لكن جعل الحق هو الوجود المطلق أو الإنسى دك أبن أكي تيوى ساممي الوجود المطلق ساممن أبو باتارة دكاتي سمتي ko kasa ba kana cewa sama ai ka faɗi sunan wani abu ko amma samuwar ita kanta shine Allah a wurin ibnu ashi kaunawi samuwa duk abin da yake samamme ne to ba komai bane Allah bambancin su kenan da wancan wa sannafa ya rubuta wani littafi sunansa miftaha ghaibil jam'i wal wujud sunansa kenan miftah jam'i ako miftah ghaibil jam'i wal wujudi yace wa hadha al qawlu yace wannan maganar inji ibnu shamiya wannan ra'ayin adkhalu fi ta'til al khaliqi wa adamihi babu maganar da ta kai zurfi wajen kore samuwar Allah irin wannan maganar ko ba ko ba ku gane wannan ba wanda zai ce maka meye Allah sai ya ce shi ne samuwa samuwa in an ce maka samuwa me ake nufi da samuwa la'alla wanda suka karanta abin nan umul barahin ai sun san da qawaidi da sun san maganar alwujudu samuwa to alwujudun ai in aka ce alwujudu abubuwa biyu ake kallo akwai alwujudul mutlaq ma'ana samamman abu kawai ba tare da ka ce abu kaza bane ba tare da ka ce sama ƙasa mutum aljan ka wannan ta ayini ne ma'ana ka bambance ka ware amma in kawai ka ce abin da yake samamme ai ku komai samamme ne duk abin da yake Allah ya halice shi akwai shi to kuma sannan in ana zancen samamme haddafa Allah a ciki ba makhluqat aka ce ba in an ce makhluqat to ba Allah a ciki amma in aka ce samamme ai Allah akwai shi to su agun su shi agun wannan mutumin kaunawi in aka ce alwujud to yana nufin alwujudul mutlaq wanda ba tare da an ayyana wani abu ba duk abin da kenan kake gani da wanda baka gani to shine Allah to shine ibn jami'a ya ce wannan ra'ayin na kaunawi dalibin ibn arabi ya fi shiga zurfi can ciki wajen korewar samuwar Allah gaba daya domin kamar yana ga maka ne ai Allah ma babu in dai har abin da ake nufi da Allah shine duk samu wannan da kake gani da wanda ma baka gani to kamar ka ce babu Allah kun gane zancensa yau to shine sai ke cewa na'am tunda shi malamin nasa ai cewa ce Allah ne ya kwarara akan abu yawwa kaga ya bambanta cewa Allah ya kwarara akan ma'dumi fasara huwa aidan shay'an fi thubuti ko shi ko wannan cewa yi a'a wujudin duk da kake gani ba tare da ka ayyane fari baki kaza doki menene a'a kawai duk abin da yake samun mene to Allah ne shi la haula wala quwwata illa billah to alhamdulillah yace fa innal mutlaqa bi sharti al itlaqi wa huwa al kulli al aqli to ya sake shiga domin aka ce al mutlaq abin da yake wato sakakke bi shartil itlaqi da sharadin itlaqi na ga mana me ake nufi da wannan in an ce shartil itlaqi ai bi sharti adami ithbati al-umur ath-thubutiyya fihi ma'ana ba tare da an tabbatarwa wannan abin da aka ce akwai shi wani abu na wata sifa ta samuwa ba karka sa masa wata sifa kaga an koma ra'ayin kamar jahmiya da suke cewa Allah maɗaukaki samamme ne amma akwai shi wujudan mutlaq ko wujudan mutlaqan bi shartil itlaqi akwai shi amma ba shi da wata sifa ba shi da suna ba shi da sifa shine Halid bin Taymiyyah ke ce musu wannan kun ga rashin hankali ne babu wani abu wanda yake samamme ne kuma ya zama ba shi da sifa to nan shine ya kawo mana anan wuri ma'ana suna bamban suna cewa akwai na ga mana dazu kadan akwai abinda ake ce ma al-wujud al-mutlaq بشرط الإطلاق أكو كما الوجود المطلق لا بشرط تسنى سوى الوجود المطلق لا بشرط شين أكي سيما الكلي الطبيعي الكلي الطبيعي الوجود المطلق بشرط الإطلاق شكما شين الوجود الكلي الأقلي نعم duk daga wurinsu suka ɗauko ba bambanci ba ne cewa ba a ce la tahta wala yamin wala shimal wala kaza duk kore Allah ne duk wanda ya ce maka Allah babu shi babu shi a sama babu shi a dama ba hagu ba komai wannan duk daga wannan fikirar suka ɗauko don a kore wujudin Allah amma ba a sani ba kuma shi ne tauhidi har yau kuwa haka ake to Allah madauke su shi yasa da makirin da ake kenan a fahimci sharrin da ke cikin waɗannan abubuwa da ake koya mutane mutane da yawa ba sani ba da su primary da secondary duk wannan umul barahim wa duk abin da ake kowa asalin sa daga irin wannan tunanin aka dauko shi ba daidai bane ya saba wa qur'ani ya saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole mu tsaya anan saboda lokaci ina son mu bayanin wannan harkar ta mutlaq muqayyad da menene yadda za ku ƙara fahimtar ta sosai mu bar shi zuwa darasi na gaba na so a ce din mu kare to amma har wajen layi wajen goma sha wani abu duk bai kare ba da ya kare gwanda mu kare shi lokaci guda amma bai gama shi ba za mu dawo mu yi bayanin gwargwadon hausar da za a iya fahimta insha Allah Allah sa dai an riski dan wani abu komai kankanta sa dai dangane da me yake cewa na san fahimtar abin ɗari bisa ɗari gaskiya ba zai yi ba sai wanda ya karanta wani abin da zulfinsa na? yau wanda duk bai mantiki ba ba zai san wannan harkar ba amma wanda ya karanta mantiki ina jin zai kama tasha ko? to Allah ya sarai mana Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar daidai wallahi harkar addinin musulunci addini ne mai sauƙi sauƙin fahimta daɗin a yadda da shi amma waɗannan mutanen su suka zo suka sa mana shi ya zama mai wahala ayin ba kuma ta ba suna faɗa wai dama ana cewa shi fa tauhidi wai in kai zurfi bata za ka yi to wannan shi ne tauhidin da suke nufi kuma wannan hakika in kai zurfin za ka bata tun da irin wannan ne gashi irin zurfin da suke amma tauhidin allah wanda ke cikin alkur'ani huwa al'awwalu wal akhiru wal zahiru wal batilu الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ولن إذا كاسا فهمتر ونن ذنشا Allah shi kaɗai shi ne wanda ya cancanta ba wanda ya cancanta a bauta masa sai shi shi ne alhayu alƙayyumu kowa aka gaya masa wannan inda ya balarabe ne ko ya karanta larabci ya san magana amma wannan ana zancen kulliyun mutlaqun mutlaqun bi shartil itlaqi mutlaqun la bi sharti wane ne ya za a ce wannan an ɗora wa bayin Allah waɗanda ba su yi karatu ba sai sun yadda da wannan sanzan su zama masu tauhidi kun ga ba a taimaka wa mutane ba to Allah maɗauki ya tabbatar da mu akan hanyar ƙur'ani hanyar ƙur'ani hanyar ƙur'ani hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar sunna hanyar hadithan manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda kuma ba su fahimce ta ba Allah maɗaukaki ya shiryar da su ya dawo da su kan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa alaikum